الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد كتاب حلية طالب العلم للتابعين مالم بكر بن عبد الله أبو زيد wannan kuma shine darasi na 101 cikin wannan littafi darasin da ya gabata mun karanta sharhin da al'allama ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala ya yi game da wato maganar Malam Bakar bin Abdullah Abu Zaid game da gaba ta hamsin ta ɗalibin ilimi ya iya ƙoƙarin wato tsara maktaba ma'ana library ɗinsa. ya kawo misalai na wasu manyan malamai da ya kamata a ce mutum labiraransu ta kunshi littattafansu wanda insha Allah za mu dora za mu ji maganar Sheikh Uthaymin akan wannan alal muallif rahimahullah fal muhimmu anna nuwafiqu Sheikh Bakar Aba Zaid yace abu dai mai muhimmanci anan ku fahimta cewa mun yi muwafaka mun yi daidai da Sheikh Bakar Abu Zaid kama annana nattabi'u fi dhalika shaykhana rahimahullah kaman yanda kuka sani kuma akan haka muna bin shawarwari ko maganar babban malamin mu ainihin wato fil hirsi alaqatina kutubi shaykhil islam wajen kwadaitar da mu akan mallaka da kuma siyar littattafan shaykhul islam ibnu taymiya wa tilmizihi da kuma almajirinsa ibnu al-qayyim wannan dukkan malamai sukan kwadaitar da ɗaliban ilimi ya zamanto maktaba ɗinsu cike take da littafan wa'annan bayan Allah wanda Allah ta'ala ya sanya wa rayuwarsu albarka kuma ya sanya wa littafansu karɓuwa a duniya kadhalika aidan al-hafiz ibn abd bar haka ma kuma kada maktaba ɗinka ta wofinta daga littafan ibn abd bar annamari wa ajalli kutubihi mafi girman littafansa at-tamhid shine littafin at-tamhid sharhu ish sai Sheikh Uthaymeen yake tambayar almajiransa at-tamhid sharhin me kun san na gaya muku shi wannan littafin kamar irin wannan karatun ne da ake yi sai kuma a zauna daga baya sai a sajjala shi daga tasjil na karatu sai a mai da shi littafi shi sa in kuna ji za ku ji magana ce yake yi kamar yadda muke magana da ku kuna gani na ina ganin ku muna magana to haka shi ma ya karantar da wannan sharhin to su kuma sai aka yi kokarin rubuce wannan sharhin ya zama littafi an gane ko kamar yadda in ban manta ba yayi wa riyadus salihin cikin mujalladi hudu yayi wa muwadda ta imam malik shi ma cikin mujalladi hudu duk irin wannan karatu ne na majalisi ake yi in an yi a kaset sai kuma dalibai sai su zauna sai su sajjala shi a cikin rubutu sai ya koma sharhi to shine anan yake cewa daga cikin manyan littafan ibni ibnu abdul bar akwai at-tamhid sai yake tambaya su shi at-tamhid dinnan sharhu ish ma'ana sharhin menene sharhul muwatta sai ya ce sharhi ne na muwatta ta imam malik wa hadhal kitab wannan littafi ala jalalatihi duk da girmansa shi at-tamhid wa gazarati ilmihi da wato ilimi mai tarin yawa da ke cikinsa yas'ubu an tahsula minhu alal fa'ida yana da matukar wahala in ka karanta shi ka samu wata fa'ida mai yawa ba wai dan babu fa'idar ba li'annahu ghairu murattabin domin littafin ba a tsare shi ibn abdul bar yayi shi ba shi sa baka gane kan littafin ba zai baka wahala wajen karanta shi id domin shi ibn abdul bar banahu ya gina littafin ne alal asanid ba kamar yadda muka saba ba in za a yi wa littafi sharhi akan ɗauke shi tun daga farko in babi ne a ce babin farko sai a yi sharhin sa sannan sai to shi ba akan haka ibnu abdul bar yayi wa muwadda sharhi a cikin at-tamhid ba a a yayi sharhin ne alal asanid akan isnadi rahimahullah wa saqal muwatta ala hadal minhaj sai dinga kawo maka muwadda shi sa an kana neman hadisi sai ka sha wahala wajen samu hadisin a farko yake amma kila sai ka je wajen mujalladi na biyar ko wani abu mai kama da haka zaka ga hadisin kaga ya saba da yanda ka saba duba sharhi ko in hadisi ne zaka ga hadisi na daya sharhin sa gashi wannan yana mujalladi na daya daga hadisi na daya zuwa na kaza yana mujalladi na daya daga hadisi na kaza zuwa na kaza yana mujalladi na biyu shi ba haka yi shi ba kawai ya kawo ya hadisan mu wadan ya dinga kawowa ala hadhal minhaj akan wannan tsarin na isnadi fasaral insanu ya ta'abu da aka sai ga mutum ya wahala qabala an ya hasula mas'alatan kafin ya samu wata mas'ala min masail daga mas'alolin da aka tattauna a cikin littafin wa narjullaha sai shakku Uthaymeen ya ce amma muna fata ga Allah an yuyassira li ba'd shababina ya hore wa wasu matasan mu irin matasa kaji malam yana ba yawan matasa yan TikTok ba ko ba wanda kullun suna kan kullun suna kan suna kan social media yace muna fatan muna roƙon wato muna sa rai ga Allah ya hore wa wani daga cikin matasan mu min dalabatul ilmi daga ɗaliban ilimi ila tartibihi zuwa ga ɗaukan wannan littafi na at-tamhidi ya kuma tsara shi sawa'an tartiban kamilan ko sawa'un tartiban kamilan sawa'un tsarawa cikakkiyar tsarawa tun daga farko har zuwa ƙarshe bi tagayyiril kitab aslan ta hanyar canza shi littafin at-tamhid din tun daga asalinsa aw tartibihi bil, bil, bil faharis ko kuma jera shi ta bangaren fihirisa fihirisa na fata an gane to in aka samu duk sanda aka samu wasu cikin ɗaliban ilimi sun yi wa wannan littafi na at-tamhid wannan aikin to littafi ne wanda ibnu abdul bar ya zuba karatu a ciki sai dai kamar yadda aka faɗa kamar ka je ka samu labirari mara tsari ka ce za ka yi research a cikinta za ka sha wahala littafi ne mai mujalladi ashirin amma da wahala haka guda biyu ko uku a haɗe wannan yana can wannan duk wanda kamar na taɓa shiga wata public library ba na gari sai wata matsala ta taso lokacin wayoyi ba su yawa ba ma ba wata shamila da sauransu sai na tambaya sai aka ce mu akwai wani bawan Allah mai wadata da yayi wata library public ce da ma'aikata da komai a gurin sai na je na shiga to amma matsalar su maimakon ya ɗebi ma'aikatan da suka san harkar library da yadda ake tafiyar da ita abinda na lura kamar ba wannan ba ne shi yasa da na je na sha wahala littafin mujalladin da nake nema na gama karaɗe na duba na duba saboda kawai duk wanda ya yi bincikensa kawai sai ya ajiye shi maimakon ya komar da shi inda ya ɗauka sai ya ajiye sai ga ga wasu nan na ɗaya na kaza na kaza duk ga su nan ba a mai da su kan kanta su ba to saboda haka rashin wannan tsarin sai ga in za ka yi awa ɗaya ka gama bincike ko kuma ka samu abin da ka samu to za ka iya awa biyar ba ka samu abin da kake samu kake so ba dan ƙarshe ni ma dai da naga abin ya ci tira haƙura ne mas'alar kawai sai dai sai na buga waya ni ma na nemi istifsar da ƙarin haske a kanta aka yi min bayani amma dai a cikin labirarin gaskiya ban samu abin da nake so ba saboda to irin littafin ya zama shi ma yana da irin wannan sai ka sha wahala shi sa sai ka ga ka karanta ka karanta ka kasa gane inda ya dosa to shi sa sai Sheikh Uthaymeen yake cewa muna fatan cikin matasan mu ɗaliban ilimi a samu wani wanda zai ɗauki wannan littafi ya kuma yi masa aiki ya kuma tsara shi in ma dai gaba ɗaya tun daga farkonsa ya canza shi yanda yanda malamin ya canza shi daga asalinsa ya mai da shi ainihin tartibin ko babi babi ko kuma ya masa fihirsa wa azunnu tartibahu bil faharis ina tsammanin aka samu ɗalibin da zai yi wannan aikin ya tsara shi akan fihirsa fihirsa to gaskiya sai ya kunu sahalan zai fi sauki ya khuzul insanu mathalan awraqan wa yusajjilu fiha mathalan ma yata'allaqu bi kutubi tahara yanzu misali mutum zai dauki wata wani mujalladin ko wata wasu takaddun wa yusajjilu fiha mathalan sai ya tsara misali ma ya ta'allaqu bi kutubi dahara ala hidatin sai ya ware littafin tsarki shi shi kadai dukkan hadisan da Imam Malik ya kawo a ciki sai ya kawo shi ya dauko tsarin ya dauko diyanan nemo hadisan inda Ibn Abdul Bar ya kawo su a cikin At-Tamhid sai ya dawo da su karkashin babin dahara sai ya tsara su a nan gurin ba wani abu zai kara ba iya wannan aikin kawai in yayi ya wadatar in ya gama wannan sannan kuma wa ma ya ta'allaqu bis salati sai ya dauko dukkan hadisan da suke da alaka da sallah alahidatin su ma ya kawo su su kadai ya ware su a cikin ainihin wato babin su hatta tajtami'a har dai ya zamanto littafin ya tattaru guri guda thumma ba'da zalika yadhummu ba'daha ila ba'din to in ya dauko kowanne wanda yake da alaka da mas'alar babin to sannan sai kuma ya dinga hada kowanne da dan uwansa ya dinga hada kowanne da dan uwansa kaga aiki ne mai girma tunda at-tamhid din mujalladi goma ne ba wai mujalladi ɗaya ko biyu bane mujalladi goma ne to mujalladi goma dauke shi a mai wannan aikin kaga amma wani zai iya daukan sai wata dirasa ko magister ko wani abu mai kama da haka zai iya yin wannan aikin ban sani ba zuwa yanzu ko an samu wasu cikin ɗaliban ilimi tunda kullun ana ta karance karance ko wasu sun yi walau fa'ala al-insanu zalika yace da za a samu mutun yayi wannan aikin lakana khadama hadal kitab gaskiya da ya hidimta wa wannan littafi na at-tamhid khidmatan azimatan kuma hidima ba ya kankanuwa ba wa khadaman nasa kuma da ya hidimta wa mutane alladhina yuriduna al-intifa'a bihi wanda suke san amfanuwa da wannan littafin amma wannan mas'alar ta sa ba sa samun amfanuwa da shi wa kadhalika aidan ath-thani haka ma na biyu al-hafiz ibn qudama daga cikin littafan da ake so library ka ta kunsa akwai littafan ibn qudama rahimahullah ana ila al'an lam asma ahadan wasafa ibn qudama bi annahu hafiz yace har zuwa yanzu ibn uthaymin yace har zuwa yanzu nan ni ban ji wani cikin malamai da ya sifanta ibn qudama da hafiz ba dan ba malamin hadisi bane yace ban ji shi bakar bin abdullah abu zaid ya ce masa hafiz ibn qudama to shi kuma amana ta ilimi ibn uthaymin yace har zuwa yanzu ban ji wani cikin malamai da ya kira ibn qudama da hafiz ba lakinnahu la shakka sai dai ibnu qudama ko shakka babu annahu faqihun faqihi ne inda cewa yayi faqihun wannan ya faɗi sunansa ina fata an gane min akbaril fuqaha kuma faqihi ne daga cikin manya-manyan fuqaha rahimahullah yaqulu yana cewa ra'asu kutubihi na kololuwa cikin littafin ibnu qudama al-mughni shine littafin sa al-mughni wa inna ma qala abinda yasa yace ra'asu kutubihi al-mughni littafin sa na ƙarshe na kololuwa shine al-mughni isharatan yana ishara ne ila annahu rahimahullah akan cewa shi ibnu qudama rahimahullah lahu kutubun yana da littafai ala tartib wanda yayi su a tsare li dalibil ilmi ga dalibin ilmi akwai mai mataki na farko akwai mai mataki na tsakiya akwai mai mataki na ƙarshe haka ya tsara littafan shi sa sai kawo su a baiti yace kafan nasa bil kafi wa aqni taliban bi muqni fiqhin an kitabin mutawwalin wa aghni bi mughni al fiqhi man kana bahitha wa umdatuhu man ya'tamidha yuhassilu sai kita kafan nasa bil kafi ya isar wa mutane da littafin sa al kafi ko kuma kafan nasu bil kafi mutane sun wadatu in suka samu al kafi cikin littafansa ne wa aqni taliban bi muqni'in ɗalibi zai samu gamsuwa in ya samu bi makune fiqihin da littafin da ake samun gamsuwa da shi da ake kira makune an kitabin mutawwalin ba sai ya karanta wani littafi mai tsawo mai yawa ba wa agani bi muguni alfiqhi ka wadatu da almuguni din nan littafin fiqhu din nan man kana bahisan wannan kuma littafi ne na masu research wanda suke bincike wa umdatuhu man ya atamidha yuhasilu akwai kuma littafin sa umda shi kuma man ya atamidha duk wanda ya dogara da littafin sa umda yuhasilu zai samu karatu haka yayi littafin da haka karka dauki wanda ba naka ba to insha Allah zamu tashi akan gabar da kowane littafi zai faɗi me da me ibnu qudama yayi bayani a cikin littafin insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah amin